والصلاة والسلام على رسول الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يوم ما سؤال بركة السلام عليكم ورحمة الله بركة منساكي هدواء وأن مسلاتي من البركة ke wannan unguwa ta area 8 a babban birnin tarayya Abuja a wannan rana da ta daidai da biyar ga watan Ramadan na shekara ta 1446 hijirar ma'aikin Allah kuma jakadan Allah sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina har wa yau wacce ta daidai da biyar ga watan Mars na shekara ta 2025 wanda insha Allah ta'ala a yau darasin namu darasi ne zan ce faffada wanda idan ba su lakta ba da suke nan ina ganin darasi ne dai wanda yake gaskiya a ce kogi ne sai dai a shiga a ɗabi abin da za a iya ɗiba wanda darasi ne akan zamantakewar aure ko shakka babu idan aka ce zamantakewar aure abu ne mai faɗin gaske shi karan kansa auren akwai bukatar sanin menene shi to kafin mu kai ga haka sai mu je mu danyi yawo cikin Qur'ani ba don kuma saboda mu samu wani abin da zai haskaka mana me ake nufi da rayuwar auren tukunna sannan menene ka ce kamar abin da za mu je mu nemo shine hoton abin da zai nuna mana yadda rayuwar aure take idan mun yi ƙoƙarin bin ladubba da tsare-tsaren da addinin musulunci ya sa mana da abin da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bar mana to sai ya zanto auren sai ya kama da abin da zamu je mu leko cikin alkur'ani wanda Allah madaukakin sarki a yanda ya tsara ayoyin Qur'ani akwai ayoyin da sun yi bayani akan umarni ko nuna shari'ancin aure nuna umarni da a yi aure akwai kuma ayoyin da suke sun ba mu labarin zamantakewa ta aure ne amma ga mutanen aljanna to za mu je mu kalato kaɗan daga cikin ayoyin da suke magana akan yadda aure yake ga mutanen aljanna ma'ana idan Allah maɗaukakin sarki a cikin littafin sai tashi lissafa ni'imomi da yau mutanen aljanna duk inda ya lissafa ni'imomin nan zai yi wuya ka gabe kawo batun auratayya zai yi wuya so don haka za mu fara kallo wannan sannan sai mu dawo kan ayoyin da suka nuna mashru'iyya ko a ce shar'anta aure daga nan idan Allah maɗaukakin sarki ya sa lokacin ya kai mana sai kuma mu duba ko da kaɗan ne daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kamar yadda na ce za mu fara tafiya yawo tukunna mu tafi aljanna da kwakwalenmu tukunna mu je mu ga yaya Allah matsaukakin sarki ya cika ni'imar 'yan aljanna da aure wanda aya ta farko Allah matsaukakin sarki yake ba mu labari a cikin suratu tsoro yake ba mu labarin 'yan aljanna kan cewa muttaki'ina ala sururin masufa wa zawwajnahum bihurin 'ayn Allah maɗaukakin sarki yake cewa mutanen aljanna suna masu kwanciya ko kishingida akan wasu kujeru masu laushi ko gadaje masu taushi ala surin maskufa sannan sai Allah ya ce wa zawwajnahum bihurin ayn kuma muka aura musu mata waɗanda suke masu faffaɗan ido ko kace masu manyan idanu masu kyawawan idanu bayan wannan aya Allah maɗaukakin sarki sai ya sake faɗa mana wasu ayoyin makamantan wannan. Allah maɗaukakin sarki a cikin ƙarshe-ƙarshen suratul Dukan, Allah ya kawo mana labarin waɗanda suka ji tsoronsa a rayuwar duniya da suka yi, ce innal muttaqina fi maqamin amin fi jannatin wa uyun yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin sai Allah ya ce kadhalika wa zawwajnahum bi hurin ain lalle waɗanda suka ji tsoron Allah maɗaukakin sarki a rayuwarsu ta duniya fi makamin amin a kiyamar su za su kasance a wani matsayi wanda yake amintacce babu tunanin fargaba ko wani tashin hankali irin tashin hankalin da aka san cewa kiyama tana da su duk wani abu wanda yake abin ki ga zuciyar dan adam ba za su same shi matsawar sun ji tsoron Allah a nan duniya sai yace fi jannati wa uyun suna cikin aljanna wasu gonakai waɗanda idan ruwa ke gudana a cikin waɗannan gonakin bayan wannan Allah ya ce yalbasuna min sundusi wa istabraqin mutaqabilin za su sanya tufafi a cikin aljannan wanda yake tufafi na kaya na alfarma na karau dibaj da sauransu sannan mutakabilina suna masu fuskantar juna sashin suna fuskantar juna suna kallon junansu wato a lokacin da abokin zamanka ya ɗanɗara ado ya caɓa kwalliya ba ka so a ce ya juya baya kakan so ka kalle shi fuska cikin fuska shi yasa 'yan aljanna sai Allah ya ce mutakabilina suna fuskantar juna suna fuskantar juna suna masu farin cikin kallon juna babu gaba babu wani abu wanda yake mara kyau wa naza'na ma fi sudurihim wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin yan aljanna duk wani abu da ka sani na dan dace ko wani damuwa ta zuciya da anan duniya zaka rike wani a zuciya ko ki rike wanci a zuciya babu shi a aljanna sai Allah ya ce kadhalika wa zawwajnahum bi hurin ayn duk da waɗannan ni'imomi da Allah ya lissafo ni'imar aljannar bata cika ba sai da yace wa zawwajnahum bi hurin ayn duk da waɗannan abubuwa da Allah ya lissafo sai kuma Allah ya lissafa cewa ya musu karamci da kuma aura musu hurin ayn waɗanda suke masu kyawawan idanu wanda an ɗauka idanun ne saboda da zarar an ce wane na da kyawun ido to insha Allah ta'ala sauran sifar mata kasance mai kyau bayan wannan aya da ke cikin suratul dukhan sai Allah madaukakin sarki kuma ya sake ba mu labarin yanda cikar aure ko kuma aure yake zama cikar ni'ima a aljanna idan muka tafi cikin suratul yasin Allah madaukakin sarki yana cewa inna ashabal jannati al-yawma fi shughulin fakihun hum wa azwajuhum fi dhilalin 'ala al-ara'iki muttaki'un ‘yan aljanna za su kasance su da matayensu, matayen aljanna su da mazajensu, fi zilalin suna a cikin wata abin nan inuwa, alal ara'iki muttaki'un suna masu kishin gida akan wasu kujeru masu taushi, wanda wannan duk Allah maɗaukakin sarki yana ba mu labarin yadda ni'ima take cika da batu na aure a aljanna. Bayan wannan Allah maɗaukakin sarki bai gushe ba yana mai ba mu labarin aljanna wanda Allah maɗaukakin sarki yana cewa jannatu adini yadkhulunaha wa man salaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab a cikin suratul ra'd Allah maɗaukakin sarki yake ba mu labarin cewa su dai 'yan aljannan za su kasance a cikin aljanna ta dawwama يدخلون أو جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ذاس شقاء الجنة دوما تارد وأن سك كوتة أيكا سوء نئيا ينصى عن الدنيا سنن وأزواجهم دكما ومن صلح من آبائهم وأزواجهم دكما mata yansu ko kuma da kuma mazajensu mace da ta mutu a nan duniya mijinta yayi nagartaccen aiki ita ma nagartacciya yanda Allah madaukakin sarki zai kai ta aljanna haka za a kawo mijinta a hada dama a cikin suratul tur ya bamu labarin cewa idan suka yi aikin suka tafi ɗaya zai iya shiga alfarmar ɗaya walladina amanu wattaba'atuhum dhurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dhurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min shay idan miji yayi aikin aljanna matarsa ta yi aikin aljanna ko da daraja ba ɗaya bane sai Allah ya hada su alhaqna bihim dhurriyyatuhum haka idan matar ta yi aikin aljanna mijin ya yi aikin aljanna ko da darajar ba ɗaya ba ne sai Allah maɗaukakin sarki ya haɗa su don dai cikar wannan batu na dunkulewar mutane biyu su dawo su zama abu ɗaya Allah maɗaukakin sarki sai ya kawo ya isa ya kawo su ya haɗa su yake cewa yadkhuluna yadkhulunaha wa man sadaha min aba'ihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim haka nan dai ‘yan aljanna za a haɗe su da zurriyarsu sannan wal mala'ikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab mala'iku kuma za su ringa shiga ta dukkan kofofin aljanna suna masu musu bishara yadkhuluna yadkhuluna alaihim min kulli bab suna shiga ta kowace kofa suna musu bishara idan muka leka suratul zumar zamu ga wani irin bishara mala'iku suke yi bayan Allah ya kawo mana bayanin tafiyar ‘yan aljanna ga baki ɗaya, wasiƙan ladin ya taƙa rabbahun ilil jannati zumara hatta idza da'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wannan irin abinda mala'iku za su ringa faɗa ma ‘yan aljanna kenan so a gurguje a ƙarƙashin waɗannan ayoyi mun iya fahimtar cewa ni'ima a aljanna tana cika ni'ima ne a yayin da ma'aurata suka haɗu da junansu a yayin da suka kasance tare saboda Allah madaukakin sarki babu inda ya raba cikin dukkan ayoyin da ya ambata wannan mun tsakuro kaɗan ne daga ciki bayan haka sai kuma ayoyin da Allah madaukakin sarki yake nuna shar'ancin auren halatta auren da kuma umarni akan yin auren wanda Allah madaukakin sarki ya shar'anta yin aure kuma ya kwadaitar a kansa ya kwadaitar akan yin auren sannan kuma sai aure ya zamto darura ta rayuwar dan adam ya sanya aure ya zamto bukata ta fitrar dan adam dama can Allah madaukakin sarki ya gina dan adam akan bukatuwa zuwa ga auren kamar yadda ya faɗa a cikin suratu ali imran zuyyina lin-nasi hubbu shahawati minan nisa'i idan kace minan nisa'i kaman kana magana da maza to haka su ma matan sun shiga ciki yanda aka kawata wa mazajen su ma matan haka aka kawata musu son auren minan nisa'i wal banina wal qanatir al muqantara har zuwa karshen aya dan haka fitrar dan adam da matan tana da bukatuwa zuwa ga auren a haka Allah madaukakin sarki ya gina dan adam haka jikinsa yana da bukatuwa zuwa ga wannan dan haka Allah madaukakin sarki yake labarta mana ko kuma yake ba da umarni a cikin littafin dangane da lamarin yin aure wannan aya tana da alaƙa da ayoyin da muka ambata jiya akan karatun marayu wanda Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin suratul nisa wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba' Allah madaukakin sarki yayi umarni ga mu'minai idan kun ji tsoron kasa yin adalci kasa tsayuwa da adalci game da waɗannan marayu mata da suke hannu kana tunanin kada in ka aure ta ka kasa ba ta sadakin da ya dace da ita saboda abu ne wanda kai ne mai auren kuma kila kai ne mai sanya sadakin so kar tsoron ko dai kar baka ba ta sadakin da ya dace da ita ba ko kuma taure mata wani haƙƙi daga cikin haƙoƙinta an ci gaba da zama lura da cewa jiya an mata alfarma kaza kaza kaza da sauransu har a zo a wayi gari ana tauye mata haƙƙi idan mutum ya ji tsoron haka sai Allah ya ce fankihu ma taba lakum minan nisa sai ku aure waɗanda ranku yayi muku daɗi da neman auren su waɗanda ba waɗannan marayun da ke hannunku ba matna biye ne kuka so aura kuna da ikon hakan capacity ya kai ta dukkan ɓangarorin da ake bukata ƙarfin ɗan ƙarfin namiji da kuma ƙarfin aljihunsa duka ya kai ya fara da biyu ko kuma ya fara da uku ko kuma ya tafi zuwa ga hudun sai Allah madaukakin sarki yace fa in khiftum alla ta'dilu fawa'idatan aw ma malakat aymanukum idan kun tsoraci kasa yin adalci gabiyin nan in kun aura ukun nan in kun aura hudun nan in kun aura Allah madaukakin sarki yace fawa'idatan to sai mutum ya takaito akan auren daya aw ma malakat aymanukum ko kuma abinda damar ku ta mallaka na ku yanki wannan yana nuna mashru'iyyar aure yanda Allah madaukakin sarki ya nuna mu'minai cewar za su iya yin aure ko kuma ake ba mu umarni bayan wannan aya sai kuma Allah madaukakin sarki ya sake ambata mana a cikin suratul nur وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يونهم الله من فضله والله واسع عليم ألا مدوككين سركي يا يؤمني ga waɗanda suke majibintan lamaran wasu mutane da ke ƙarƙashinsu tun daga ‘ya'ya ma dai tukunna ‘ya'yanka naka mallakinka waɗanda suke ta zurai mace ce namiji ne ko ko wani mai aiki ne a ƙarƙashinka da sauransu maraya ne a karkashinka duk dai wani wanda yake karkashin kulawarka gashi kuma ya kai matsayin bukatuwa zuwa ga aure sai Allah madaukakin sarki ya ba mu'minai umarnin cewa wa ankihul ayama minkum ku aurar da gwagwaran nan da suke daga gare ku wasalihina min ibadikum wa ima'ikum da kuma waɗanda suke nagartattu daga cikin bayinku maza da kuma bayinku mata Allah madaukakin sarki yayi umarnin da aurar da waɗanda suke bayi amma salihai waɗanda suke kamammu ba sa zina domin idan ka aurar da kai mazinaci aure ka ƙara taimakawa ne zuwa ga wata barnar can da ba amma idan ya zamto ya natsu ko da yana yin wata barna ta zina da makamantansu idan ya natsu wannan umarnin yana nan ya game amma ayar abinda Allah madaukakin sarki ya ambata mana shine malamai suka ce idan har Allah madaukakin sarki zai maka umarni akan ka aurar da wanda ke karkashinka to kai din kam kai da karan kanka min babi aula kai din umarni akan kai auren shine yafi karfi amma Allah madaukakin sarki sai ya ce yakunu fuqaraa yunihimullahu min fadli waɗannan da Allah madaukakin sarki ya umarni da aurar da su ƴaƴanka ne wani wanda ke karkashin ka ne kana tunanin cewa yanzu in ka aurar da shi ya zai rike kansa in dai ka san cewa tun a farko akwai wani tubali madaidaici da ya tsoro akai babu laifi Allah madaukakin sarki ya nuna cewa shi zai azarta su da falalarsa wallahu wasi'un alim Allah madaukakin sarki mai yalwar sani ko kuma mai yalwar arziki ne kuma masai bayan wannan aya ya ku yan uwa masu albarka har wa yau Allah madaukakin sarki yake nuna mana mashru'iyyar aure ko kuma nuna mana yanda magabatan mu sun kasance na annabawa walaqad arsalna rusulan min qablika waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya wama kana lirasulin an ya'tiya biayatin illa bi'idhnillah likulli ajalin kitab Allah madaukakin sarki yana labarta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walaqad arsalna rusulan min qablika haqiqa mun aika manzanni kafin kai waja'alna lahum azwajan wa dhurriyya kuma muka sanya su suka zamto suna da mata kuma suna da ƴaƴa wama kana li rasulin an ya'ti bi ayatin illa bi idhnillah li kulli ajalin kitab wannan duk yana nuna mana shar'ancin yin aure bayan wannan aya Allah madaukakin sarki kuma yana nuna mana yadda bayinsa nagartattu suka kasance waɗannan dai ibadur rahman wanda yake cewa wallazina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin yadda bayinsa nagartattu suka kasance sune waɗanda suke cewa ya ubangiji hab lana min azwaji wa dhurriyyatina qurrata a'yun ya Allah ka bamu sanyin idanu ka bamu farin ciki da na abin da ka bamu na zurriyar mu da kuma matan mu mata kuma da abin da ka bamu na mazan mu idan ka juya yanda al'amarin ya kasance gaba daya ya Allah ka bamu farin abin nan sanyin ido daga matan mu da kuma zurriyar mu waɗanda suke sun tsayu akan abin da Allah madaukakin sarki yake so na takawa kuma sun tsayu akan abin da Allah madaukakin sarki ya umarni da a tsayu akan sa sannan waja'alna lil muttaqina imama ya Allah ka sanya mu mu zamto jagorin bayinka masu tsoronka ko kuma ka sanya mu mu zamto abin ambato ga nagartattun bayinka bayan wannan aya har wayo Allah madaukakin sarki ya labarta mana annabi zakariya alaihi salam yake cewa wa zakariya idnada rabbahu rabbi la tadhurni fardan wa anta khairul warithin annabi zakariya alaihi salam kamar yanda Allah ya bamu labarin shi a cikin suratu ali imran suratu maryam da sauransu Allah ya bamu labarin cewa annabi zakariya alaihi salam ya jima ya kon biyu har shekaru dai sun mika babu da babu zurriya yake roƙon Allah madaukakin sarki wa zakariya suna annabi zakariya alaihi salam idnada rabbahu a yayin da ya roki ubangijinsa rabbi la tazarni farda ya Allah karka banni in zamto daya daya na banda magaji ba bani da baya wa anta khairul warithin kuma ya Allah kai ne mafi alkhairin wanzazzu ko kuma mafi alkhairin masu gadar bayan wannan sai Allah ya ce fastajabna lahu wa wahabna lahu yahya wa aslahna lahu zawjahu إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين Allah madaukakin sarki yace sai muka ansa masa sannan muka bashi da Yahya alaihi salam sannan muka daidaita masa matarsa alhanin lokacin da a baya ta kasance ba ta haihuwa yanzu ta dawo tana haihuwa Allah yace innahum kanu yusari'una fil khairat annabi Yahya alaihi salam ko annabi Zakariya alaihi salam da matarsa da kuma ɗansa annabi Yahya alaihi alaihi alaihi salam sun kasance yusari'una fil khairat suna gaggawa wajen aikin alkhairi ko suna rige-rige wajen aikin alkhairi wa yad'una na ragabun wa rahba kuma suna masu roƙon suna masu kwaɗayin abin da ke wajen Allah maɗaukakin sarki na ni'ima na alkhairi na lada da ke wajen Allah sannan wa rahaban suna masu tsoron abin da ke wajen Allah maɗaukakin sarki na ukuba da azaba sannan wa kanu lana khashi'in kuma sun kasance masu kankan da kai game da mu wannan duk Allah maɗaukakin sarki yana nuna mana yanda nagartattun bayi bayan shar'anta aure suka kasance kuma suna da auren. Bayan wannan aya, har wa yau Allah maɗaukakin sarki a cikin suratul Baqara don nuna tabbacin mashru'iyyar aure. Abin da yake shar'antacce Allah ya yarda da shi ya shar'anta shi, shine zaka samu Allah yakan bashi daraja ta har yayi magana a kansa. Allah yana ba mu labarin ma'auratan da suke sun zauna amma rabuwa ta zo ta faru Allah yake cewa fa in tallaqaha fala ta'illu lahu min ba'd hatta tankiha zawjan ghayra fa in tallaqaha fala junaha alayhima ay yataraja'a in dhanna ay yuqima hudud Allah wa tilka hudud Allah yubayyinuha liqaumin ya'lamun Allah madaukakin sarki yana bada umarnin cewa idan miji ya saki matarsa saki uku daga wannan lokacin wannan matar ba ta halatta a gare sa ya aure ta a ce gashi ya zo ya aure ta sabon aure har sai ta aure wani mijin wanda yake ba shi ba kuma aure wanda yake ingantaccen aure wancan ya aure ta yana mai ra'ayin aurenta da kansa ba yana mai aurenta da zimmar ya halatta ma wannan mijin nata na farko ita ba a'a shi raɗin kansa ne kawai wane ya saki matarsa saki uku kuma yanzu komai ya daidaita ta kai matakin in nema aure in nema ba wai yana mai niyyar ya aura ya saka ba dan wancan na farko ya dawo ya auri kayansa a aure ingantaccen aure ya zamto bayan ya aure ta kuma ya kulle kofa da ita bayan wannan sai Allah madaukakin sarki yace fa in tallaqaha fala junaha alaihima ay yatarada idan wannan mijin na biyu ya sako ta babu laifi shi kuma wancan na farko fala junaha alaihi ma ayyata raja'a babu laifi ya dawo da ita yajin shi ma ya sake a sake sabon aure fil da sadaki da komai ya nemo aure matarsa ce tun a can farko amma arab in zanna an yuqima hududallah a lokacin da ya zanto dukansu suna masu sakankancewar cewa za su tsayu akan abin da Allah madaukakin sarki ya tsara musu na shari'a sai Allah ya ce wa tilka hududullahi yubayyinuha liqaumin ya'lamun Allah madaukakin sarki yana mana bayani wannan duka hukunce hukunce ne na Allah yake bayyana su ga mutanen da suka san tsarin dokoki na Allah wannan kadan daga abin da zamu fa'idantu da shi kenan a cikin ayoyin alqur'ani dangane da lamarin aure sai mu taba hadisi guda daya wanda yake kamar yadda na ce majal ɗin daji ne mai faɗin gaske wanda su malam ne za su iya shigan shi su tattare shi a lokaci ɗaya su ba al'umma amma mu kan da sauranmu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni ga wannan al'umma cewa tazawwaju fa inni mukafirun bikum aw bikum al-umama yawm al-qiyamah tazawwaju fa inni mukafirun bikum al-umama ولا تكونوا كرهبانية النصارى manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ku yi aure domin zan yi alfahari da yawan al'ummata ko kuma zan alfahari ko farin ciki da yawan al'ummata a ranar alkiyama kar ku kasance kamar malaman nasara ko kuma kamar masu bautan nasara ma'ana ku ce ku ba za ku yi aure ba domin wani idan bauta ta kai bauta yana ganin kamar wani nau'i ne na tsoron Allah sai ya nuna kyamatar aure da wani abu makamancin wannan ko shakka babu duk waɗannan abubuwa ne waɗanda suke tabbatar mana da mashru'iyyar aure insha Allah ta'ala duk da rawar baki dama kawai ana zama ne idil kuluhu ladal hanajiri ba dan komai ba saboda ka zauna kana ɗalibi a gaban malamai ba not easy tsawa da karatun